الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفك في الصور فجمعناهم جمعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذاك الحديث كلام الله وقر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وبعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله a kamar da muka saba yau 27 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 daidai da 27 har yanzu ga watan uku 2025 miladiya za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai tsarki a wani masalaci mai albarka da ke kowa gida mai girma sarkin nan ba har yanzu muna nan cikin wani sura mai albarka surat al-kafi allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin bawan allah salihi zalkarni da yadda ya ɗauki wato kenan da'awa ta addinin musulunci ya dinga kai ta gabashin duniya da yammacin duniya da haka wannan abin da ya yi na yada musulunci da kuma kafa adalci a wajen shugabanci allah maɗaukakin sarki ya ba shi wato kenan ta goma shi shi ne allah maɗaukakin sarki ya wanzar da ambatansa a cikin alkur'ani ya zama kuma shi da kansa ya ɗauki ɗauniyan ba da tarihinsa duniya ta sani sannan kuma ya sanya shi zama babu rana babu lokaci da ba za a ambaci sunansa ba yanzu haka muna karanta tarihinsa wai suna karanta sura ɗin haka duniya za ta yi babu lokaci da za ka samu ba a karanta wannan suratul kafi ta haka wannan ba karamin girmama ne da karanta ba a gare shi to bayan wannan sai allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bamu labarin kuma abin da zai faru wannan kuma shine gobe kiyama inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa tarakna ba'dahum yamuju fi yawma izin yamuju fi ba'd za mu bar mutane a wannan ranar yawma izin din nan malamai suka ce ranar tashin alkiyama ne ba a wannan duniyar bane don haka ba'aduhum yamuju fi ba'd sashen su za su rika yin karo suna cakubuwa suna harbutsuwa da sauransu kamar yadda in kogi ya taho kumfarsa za ka tana cakubuwa da ruwan ba za ka bambance ruwan ba za ka bambance kumfar ba za ka bambance abinda kumfar ta ɗebo da kogi yana hautsunawa yana hautsunawa yana harbutsuwa to hakan nan allah madaukakin sarki zai bar mutane a ranar tashi alkiyama a cikin wani irin yanayi saboda za ka ga da talaka da basarake za a cakuda da mace da namiji za a cakuda da wanda aka zalinta da wanda ya zalunci za su cakuda da fari da baki za su cakuda da gajere da dogo za a hargutsa ake kawai kowa bai san wato kenan me yake faruwa ba kuma ina ne zai shiga ko kuma ya waye za ka ga wanda ya kisa da wanda aka kashe suna cakuɗa abu daya da wanda ya adalci da wanda ya zalunci duk ina tare a guri daya haka kawai wato kenan Allah madaukakin sarki zai kawo wannan yanayi da za a hargutsa ba za ka iya warewa wa'annan su koma nan wa'annan sun koma nan ba don haka kaga kenan wannan shi ma kansa wani mawkif ne na ranar tashin alkiyama da za a samu wannan cakudar Allah madaukakin sarki ce sashen su kamar kumfan koge da take hargutsa da junanta da abubuwan da kogin ya ego da ruwan da kansu da abin da kansa to haka nan sashen su za su sakuda wato gina a cikin sashe wani suka fi so sannan za a yi busa wato kenan a cikin kaho za a yi busa a cikin kaho wannan busa a cikin kahon wato kenan a nan gidan duniya za a yi ta sannan busan da za a yi akwai guda guda biyu busa guda biyu Allah madaukakin sarki ce wa rubuka fi suri wa sayika man fi samawati wa man fil ardi wa za a yi busa a cikin kafo don haka duk abin da yake cikin duniyan nan da abin da yake cikin sama da kasar kowa wato kenan zai suma kowa zai suma suman kala biyu ne akwai suma wanda in mutum ya suma ya tafi kenan wato kenan ba zai dawo ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari a samudawa lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa a samudawa ba ta wani an amri rabbihim ko ba aka zato musa'ifatu wahum yanzu runa da Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan sa'iƙa ta zo ta tafi da su suka suma to shi kenan gaba ɗaya suka mutu sun tafi kenan don haka akwai busa da za a yi mutum ya suma suman da in ya tafi ya tafi kenan akwai kuma wata wadda za a yi wanda ba lallai ne mutum ya mutu ba amma zai iya suma kamar kes din da ya faru da musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya ce ya ubangiji ina roƙo ya ji daɗi ya ɗabe kewa da maganganun ubangiji eh wato kenan saurin baki ya ce rabbi arini an zuru ilaik allah na roƙonka ka bani dama wato kenan in kalle ka alhali kuma yadda allah maɗaukakin sarki ya gina mu a wannan lokacin a wannan duniyar ba zai yiwu jikinmu ya ɗauki kallon ubangiji allah maɗaukakin sarki ba ba zai yiwu ba amma shi musa alaihissalatu wasalam ya san wannan ya kuma san cewa in allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai iya mai da jikinsa yadda zai iya ɗaukan wannan don haka ya ce rabbi arini an zuru ilaika allah ba zai iya kallon ka ba sai idan kai ne ka ba da iko ka sa ni in kalle ka allah maɗaukakin sarki a ba duniyan nan ba lan tara ni ko ba zai yi ka gani ba amma bura baka misali walakin unzur ila jabali sai aka duba wani makekin dutse na duri sina sai aka ce ya kalli wannan dutse kaga karfin jikin mutum da karfin babban dutse irin na shirin na ko irin na hanyar baucin nan kaga ba ɗaya bane Allah madaukaki suke ce masa ya kalli wannan wai ne sa karrama ka da ko ku sauka ta rayu don haka hasken ubangiji da ya sauka sai dutse ya rugurguje gaba daya ji alahu da ka wa karra musa sai ina sai musa sai ya fadi wata kira irin wannan sa'akun da muke fada sai ya suma to amma ya tashi daga baya ko falan ma a faka kala subhanaka ko da ya tashi sai ce sarki ya tabbata ga bakare ka ubangiji na duba kaza kaza ga saurin ni yanzu ina cikin musulmi wanda suka mika wuya mikawa na farko don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku fifita wani akan wani a cikin annabawan Allah ku rubu su kawai da su ubangijin su domin ni ne farkon wanda ƙasa za ta bude ya fito ranar tashin alkiyama idan aka zo aka busa kafo a fito duk gaba ɗayan nan bayan duk an mutu to ƙasa za ta tsage ni ne zan fara fitowa amma ina fitowa ɗin nan sai na gamu annabi musa a tsaye a gefe na ya rike kafar kujerar al'arshi guda daya ina tunanin kyau ne shi ya riga da tashi ne ko kuma shi bai tashi bane tukunna ko Allah madaukakin sarki da aka ce a mutu fa sai ga mafi samawatul ardi Allah bai alkawarin zai dandana masa wato kenan su ma biyu bane shi da Allah madaukakin sarki ya kusa gaba ce walakin anzur ila jabal ko فبلا ما تجلى ربه للجبل جعله دكا كو وقر موسى صائقا to shi Musa ya samu nasa sa'aku a wannan lokacin kenan yanzu ba a maimaita masa wancan batun da kowa ɗaya zai yi shi yasa ko kuma a'a ya tashi ne shi ma hakan ta faru da shi ya tashi kafin ni na tashi ko tare muka tashi ta bayana ne ni ban lura da lamarinsa ba amma dai ni ne farkon wanda ya tashi kuma a tsaye na gan shi to saboda haka kaga sai yake nuna cewa wata kenan annabi musa alaihi salatu wassalam wannan suman da shi ya tashi ta haka malamai suka ce wato kenan suman guda biyu ne ko to allah maɗaukakin sarki ce za a yi busa a cikin ƙasa a cikin ƙaho wannan busan da za a ke magana a nan ita ce wanda duk mutane za su fito da haka fa jama'a na jam'an za mu tara su wato kenan tarawa in an yi busan tashin kiyama kowa ya fito gaba ɗaya du an fito kowa sai an tara shi gaba ɗaya babu wanda wato kenan zai tsere fala nugadir minhum ahadan babu mutum ɗaya da za a manta da shi a cikin kabari yana kwance a cikin ƙasa babu kuma wanda in ya fito zai zille wani guri duka fa jama'a na hun jama'a za mu tara su tara ba to a wannan tara sun da za mu yin nan a tara sun da za mu yin nan to a nan ne fa za ka ga wato kenan karo na farkon nan kowa wato kenan yana cakube da dan uwansa babu da wanda ya kashe da wanda aka kashe da wanda ya cuta da wanda aka cuta da wanda ya zalinta da wanda aka zalinta da basarake da talaka da mai kudi da marar kudi da mace da namiji haka za a cakuɗa mutane wato kenan ko Allah ba da kusan sarki ce za mu tara su a wannan lokacin ainihin tarawa kenan kowa sai an tara shi da nan Allah ba da kusan sarki zai nuna cikin ikonsa to mu je
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا
Allah maɗaukakin sarki cewa a raduna jahannama za kuma mu bujiro da wutar jahannama al'ardu shi ne za a bujiro da ita sai a tafo da ita ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da jahannama ranar tashar kiyawa tare da ita akwai linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in ya jirura har suna jawo da ita haka za su zo da ita ga mutane a nan ga jahannama a nan wato kenan an kawo su ko tana kallon mutane mutane wato kenan suna kallon su don haka allah barauki zarki ce a ranar jahannama yau mai izin a wannan ranar amma sai ya ce lil kafirina ga kafirai to wannan arzikin da za a yi bayan kafiran har ma da mominai tunda ai ana tare tunda duk ana tare duk da cin ayan ta ce lil kafirina saboda su suka fi kes da ita akan muminai don haka shi ne aka keɓance su da ambato a nan wurin amma wannan bijirawar da za a yi wato kenan da muminai da kafirai bi dalilin kaulihi ta'ala wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku face sai ya gangaro ta sai ya gangaro yanzu a wannan gangarowar wasu suna fassara cewa gangarowar nan da za a yi tun da za a zo a kafa suradi kuma ta kanta ne za a zo a wuce kowanne sai ya kowa sai ya shiga cikin wutan jahannama amma gaskiyar lamari gangarowa ko alwurud la ya ani addukul gangarowa ba lalle ne yana nufin wato kenan shiga ba idan misali mutum ya zo ya gangaro bakin kwari ai ya zo bakin kwari ga ruwa ba lalle ne sai ya shiga ba kuma ba lalle ne sai ya sha wato kenan wannan ruwan ba haka fassara da wasu malamai suke cewa kowa wa in minkum illa wariduha kowa sai ya shiga ta cikin wutar jahannama sannan ya wuce din nan wato tana kawowa wato kenan matsala domin ba dan mu'minai aka yi wutar jahannama ba Allah madaukakin sarki ya yi ta don kafirai ne saboda haka a ce kowa sai ya shiga wutar jahannama wato ku yana ba da matsala na taba ganin wata rana wani tattaunawa da aka yi tsakanin zakir ne dr zakir naik da wani kirista a nigeria nan ya ce ni matsala ta da musulunci abu ɗaya ne tal in an warware min shi zai shiga musulunci a yanzu yanzu yake faɗa haka a gaban da zakir naik ya ce mene ne ya ce a bible an ce mana za mu shiga aljanna ba tare da mu shiga wuta ba amma ƙur'ani ya ce sai na shiga wuta da fita in shiga aljanna to kaga ba zan yadda da musulunci ba tunda wancan ya ce zai shiga ya za me za ka ci akwai ne ce a wata aya alkur'ani sai kawo in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqadiya sai ce masa a'a ubomi wace maka musulmi ne masu shiga wannan sai ta gashi an ce gashi an ce musulmai ne ko musulmai ma sai sun shiga sai ta ina aka ambaci sunansu arne bai kawo ba to in ka bibi bayan ayar baya baya baya baya baya za ka ga maganar da take ba a kan mumine ba ne ba a kan mumine ba ne in kai baya baya baya baya sosai za ga ɗaukowa maganar da aka yi ba ta tafo ta kan mumine ba su da aka yi maganar wanda suke ba mumine ba kafirai daga ba ka za ka ce wa imin kum illa warin ba to alhaddi tsari alalfart cewa kowa ya gangaro bakin wato kenan wuta ba lalle ne wurud na shiga ya zama abin da mutum da yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya tafi madiyana ba Allah ce wala ma warada ma a madiyana wadda da alaihi ummatun minan nasu yasquna ba to ya shiga cikin ruwa ne da ya zo shi ai wurud ne kawai gangarowa ne don haka wurud yana da fassara da yawa don haka abin da ya fi dacewa da shi ne cewa wa in minku illa waridha kowa zai gangaro ya zo bakin wuta mun bayyana wannan kowa zai gangaro wato kenan ya zo bakin wuta sannan zai ganta ya za mu fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu cikakken misali a nan nan da Allah madaukakin sarki ya ce alhaqum takathur hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna kuma kalla sawfa ta'lamuna kalla lau ta'lamuna ilma la yaqila tarawlan jahil Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wato kenan yaqini guda uku na farko akwai ilma la yaqin ilma la yaqin shine wato kenan ba mu labarin mutan jahannama da alqur'ani yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutan jahannama da abubuwan da suke cikin ta a cikin hadisai da kuma wato kenan ayoyi na alqur'ani wani ana ba mu labari ne wannan shine wato ganin ilmul yaqin da muke da shi muna da ilmi in dai mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani yanzu muna da cikakken ilimi na yaqini dangane da wato ganin jahannama dauki misali yanzu sai na ce a duniya na akwai wani gari suna wannan gari sha'alam a cikin sha'alam babban birni ne akwai wata wani tsibiri da wasu gidaje manya-manya akwai masu abinansu a wata anguwa ana kiranta sirri mahalli gaya da ka fito a jikinta akwai wata babbar gasuwa ta kai hawa goma ana kiranta plaza masala gefenta akwai santa da ake rubuta alkur'ani ana kiranta resu foundation sunan makaranta ana kiranta complex a sani islam salango gefensa ga babban masallaci wanda sarki sha yake sallah a ciki to kaga wannan dole labari ne na wani gari daban idan wato kenan ka yarda da abin da na faɗa a cikin wannan yanzu kana da ilmul yaqin akan wannan lamarin haka ne so Allah madaukake yake ce law ta'lamuna ilmul yaqin da kun yarda da abin da nake faɗa ilimi ne yaqini to la tarawunnal jahim wallahi za ku ga wutan jahim ganin da za ku yi kuma shine wato daidai lokacin da kowa ya mutu aka zo nan wa in minkum illa wariduha kowa ya gangaro ya zo bakin wuta kamar yadda a ce sha'alam din nan da za ka taho da jirgi ka biyo ya zo ta ƙasa ƙasa misali a ce ka taso daga subam jaya za ka je kelana jaya ko za ka je fitar jaya jirgi ya sauko ta ƙasa ƙasa sai ka gagare sha'alam yanzu ka ganta me aina da yake to lokacin da allah ce wa in minkum illa waruduha kowa zai gangaro an zo za a ga wuta jahannama wannan shine ake kiransa ainihin lekin da tara wani jami'in sama da tara wani aina ne yake kowa zai ganta gani irin ne yake ne haka ne to a daidai lokacin da aka ganta gani ne yake ne kes ɗin mumini da wutar jahannama ya kare a nan ba shi da sauran kes da ita daga nan sai allah madaukakin sarki yake cewa sama da najin labi na takawa na zalimi da gaza muminai masu takawa za mu tsirar da su ko Allah ce wa wanzu zai hana na rika jannata fa kad faza ta haka za a tattare su sun ga dai ganta za a tsallake da su za su tafi wata kenan aljanna mu'mini ba shi da wani sauran kes da jahannama a daidai wannan lokacin amma akwai haqqul yaqin haqqul yaqin kuma kes ne na kafiri kamar yadda a cikin a cikin waqi'a Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma in kana minal mukazzibina dhallina wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim in hadha lahu haqqul yaqin amma in mutum ya kasance cikin masu ƙaryata alqur'ani batattu to za a yi musu tarba ta tafashashen ruwa ko wa tasliyatu jahim sannan akwai shiga wata jahim yanzu za su shiga yanzu wa'annan sun zo sun ganta sun tafi ko su kuma sun ganta za su shiga wata siliyatu jahil to wannan shiga wutan jahil da za su shi ne inna hadha al-haqqu wa haqqul yaqin ko wanda shine asalin haqqul yaqin da haka yaqini guda uku al-qur'ani ya magana ko ilmul yaqin shine wanda ake gaya mana labarin wuta a nan duniya ainul yaqin shine wanda zamu je mu ganta da ido wa in minkum illa wariduha ko daga nan ma da Allah madaukakin sarki yayi sai yake cewa su malatu sallallahu alaihi wasallam alin na'imi kaga an gama da kyastin mu'mini shi ko kafiri sai ya zuwa tuke da ya ga wato kenan haƙul yake don haka allah da kuɗi zaki shi ya sa yanzu ke kafiri shi yake da babban kes da ita wannan wutar shi ya sa allah maɗaukakin sarki ya ce a nan wa'ar na jahannama yi mai zillil kafiri na za mu bujiro wutar jahannama a kafirai asalin bujirowa sau da su suka fi kes da yawa mai da ita sai suka zama sun shanye wanda ba su da wata kenan kes mai tsanani da ita don haka mumini ba zai shiga cikin wannan guri ba da izinin allah ba da kuke zaki ta haka kafirai ne wata kenan za su shiga cikin wata kenan wutar jahannama to mu ce malam الذين كانت أعينهم في قطاع عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا in baka gane wanda aka ce su ne za su shiga ba wanda aka bujura wutan jahannama din asalin dan su can an kawo kowa da kowa har ma wasu suna tambaya to me amfanin kawo mumini aka ce an kawo mumini a wannan gurin ne saboda idan ya ganta da idansa sannan aka ce a ba dan zaka shiga ba ga inda zaka shiga ka nuna masa aljanna ya shiga aljanna yana haki zai fahimci amfanin imanin da ya a duniya zai fahimci kuma kimar rahamar da Allah madaukakin sarki ya masa shi kuma gafire in ya ganta tana wannan balbalan bala'in nata kuma ya tabbatar sai ya shiga ko babu yanda iya sai ya shiga wato wannan ma wani nau'i ne na azaba a gare shi tun kafin ke shiga to daga shigan sai zama wato kenan lokacin da zai samu hakuri yakin din dama zuciyarsa ta riga ta gama karewa ta gama karewa to su waɗannan abin da yasa aka sa su Allah madaukaki zai ce suna alladina kanat ayyuhum fi gitayan dhikri kuna wanda idaniyansu ta kasance akwai yana ba za su ga ambatona ba ba su ganin gaskiya idan su ba zai ga gaskiya ba baya sha'awar ya je ya ga inda ake bayanin gaskiya baya sha'awar ya ga ko menene da gaskiya kawai son zuciyarsu shine suka saka a gabanta don haka sun ki alkur'ani sun ki wato kenan karantar wani alkur'ani abin da su ko bai sai a nan ba wa kanu la sadiuna sam'an sun kasance ba su iya sauraron magana ba su iya jin magana amma kuma ga su da kunne kenan ma'anan wannan shine ganin su baya iya ganin gaskiya ballanta na gaskiya ta amfane su jin su baya iya wato kenan jin gaskiya ji irin wanda za ta amfane su don haka allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauka ya masu hukuncin wato kenan ba sa maji saboda ba za su karba ba ba su sha'awar su ci gaskiyar kwata-kwata don haka in ana a karatun alkur'ani sai suka ji suna cewa sau da sun san cewa balarabe da fiɗirarsa ta larabci yadda yake fahimtar larabci da fasaharsa da balagarsa in ya ji alkur'ani idan ka bi ka bar shi normal normal balarabe to zai musulunta da haka sai suka yi kokarin hanawa kar ma ya ji ballantana ma ya amfani da shi domin sun tabbatar in ya ji tabbas zai tasirantu da shi don haka sai su yalla ta sama ule hada alquran kar ma ku saurari wannan alqur'ani kada ma ku saurara wala gaw fihi la'allakum taglibun ku je ku kawo tashwish ku kawo hayaniya ku kawo rudu kar ma wato kenan ajin alqur'anin ballantana a saurare shi har ya tasirantu a cikin wato kenan zuciyar mutane da haka suke tarewa suke wato ginin hanawa kar ma aji amma ko dole za su ji dole za su ji Allah madaukakin sai ce yana cewa wailul likulli afakin athimin duk wanda yake mai kirkira ƙarya ya jingina ta da addinin musulunci ko ya jingina da Allah ko ya jingina da alqur'ani ko ya jingina da annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ce bone ya tabbata gare shi shi din yasma'u ayatullahi kaga kenan suna sauraro tudu la ilaha ko yana sauraron ayon Allah madaukakin sarki ana karanta masa summa ya sayar mustakbiran sannan sai girman kai yake karba ce san bi yadda ba dan haka wannan Allah madaukakin sarki ce waili ya tabbata gare shi amma su mu'minai Allah madaukakin sarki da ya tashi ba da sifar su sai yake su ne wa'anda idan sun ji karatun alqur'ani tara a ayyuhum tufidu min ad-dami sai kaga idanunsu tana zubar haya da sun ji karatun alqur'ani imma dai saboda sun san larabci sun iya tantancewa tsakanin maganar Allah da wadda ba ta Allah ba sai wannan ta zama ta Allah ne kuma ta tasiranci a cikin zuciyarsu kai hawaye ko kuma suna da ilimi na yaƙini dama can cewa manzon Allah sallallahu alaihi zai bayyana kuma ga da sifofin da zai bayyana ga da abin da zai bayyana sai suka ji ko da su ba larabawa bane kamar yadda alkur'ani ya yi tasiri akan najashi shi ba balarabe ba ne amma ya ji karatun alkur'ani sai idaniyarsa ta zubar da hawaye min ma'arafu saboda dama suna da ilimi na addini na gaskiya saboda haka wannan sai ba su zuwa tuke na suka yi tasiri don haka kenan sauraron alkur'ani yana daga cikin abin da ke da tasiri a zuciyar mutum kuma wasu malamai suka ce ko da mutum baya fahimtar larabci yawan karanta alkur'ani zai samu tasiri a cikin wata kenan zuciyarsa don haka shi sa ake karfafa mana guya wato kenan mu rika karanta alkur'ani don haka Allah madaukakin sarki ke cewa suna sauraron ayan alkur'ani amma kuma ba sa saurari wanda zai amfane su don haka shi sa suke guje masa kar ma su ji don kar su karbi wato kenan gaskiya wani lokaci har suna hana ma ai maganan alkur'ani don kar a bar wato kenan wani yaji to duk irin waɗannan su ne waɗanda fa za su shiga cikin wannan haƙƙul yaƙin din amma mutum musulmi da yake karanta alkur'ani ya yi imani da alkur'ani yana kokarin ya fahimci gaskiyar da take cikin alkur'ani don ya aiwata insha Allah baya daga cikin wanda za su shiga cikin wannan hakul yakin din Allah ya kiyashe mu don mutum mu afa hasiba alladhina kafaru an yattakizu ibadi min duniya awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula
Allah madaukakin sarki yake cewa abasibar da zina kafaru shin wai wanda suka kafirta wato kenan sun yi tsammanin an yadda ke zo ibadi za su dauki bayina auliya a majibintan lamuransu min duni ni su kyale ni su bar ni su dauki bayina murga mai bayani a baya cewa bayi akwai bambanci tsakanin ibad da abid ko abid su ne bayan mutane wanda ake bautar da su suke bautar da suke bautar mutane ko suke bautar wani abu ba mutane ba wanda su suke amfanar da abin da suke bautawa abin kenan amma ibad su ne su da suke bautawa Allah wadda kuke su kuma Allah da suke bautawa shi yake amfanar wato kenan da su to tun da su suna bautan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kenan yana son su ko Allah yana son su don haka sai suka zaɓi wayanda ake magana da su a wannan ayyakin sai su je su zaɓi wani daga cikin mutanen da Allah yake so bawan Allah wanda ya bada lokacinsa don bautar Allah maɗaukakin sarki sai su zama shi za su riƙa su kuma su riƙa bauta masa kenan yanzu mai suke so tsakaninsu da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ai naka ne kotu musu muke bautawa ko da niyyar su ya kusantar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki mana abuduhu ila liqarribuna ila Allah kawai da suke faɗa wa mala'iku ko kuma da niyyar Allah madaukakin sarki ya tausaya musu saboda ai nasa suke bauta ko wani abu makamacin wani ba musamman manufar su ba Allah madaukakin sarki ce haka za su mun kuma kaga wasu su suna bauta wa Isa bin Maryam suka ce annabi Isa dan Allah ne ko kuma annabi dan shi Allah ne God the son Allah ne da don haka suna bauta masa shi kuma annabi isa alaihi salatu wasalam allah maɗaukakin sarki yake cewa lan ya saki fal masihu an ya kuna abdallillah shi masihu da kansa baya kyamar a ce shi bawan allah ne daɗi yake ji in ka ce masa shi bawan allah ne don haka kullum a cikin bautar allah maɗaukakin sarki yake kuma shi din za ku ce za ku bauta masa shi bai kyamace zama bawan allah ba ko ku kyamace ku zama bayan allah sai ku zama bayansa wasu na bauta wa uzairu wasu na bautawa mala'iku suke mala'iku banatullahi ko wa'in suna bautawa son zuciyarsu ko ma a ce ba bawan Allah na kirki suka bautawa ba duk abin da suka bauta masa ai shi ma dai bawan Allah ne tunda Allah ba kake sakewa take da shi yayi shi ko to wayannan mutane kaman suna son wato kenan su ba wa Allah madaukake sarki cin hanci ta hanyar sun biyo ta wurin bayinsa to Allah madaukake sarki ce ba na son haka ba na son haka kowa ya zo ya bauta min directly wannan yana cikin dalilin da sa sayyidina umar alayhi salatu wassalam ya ga wani mutum limami a masallaci in an yi sallah ya je ce jama'a mai salatin annabi kaza kaza kaza kaza ya roƙa mutane a dace kai kana son ka zama wato kenan wasiɗa tsakanin Allah da bayinsa sallah ga inda Allah ya ce ayi kuma an naɗa kalimanci kuma kai ne liman an yi an gama iyakacin na shari'a don haka ka bar kowa tsakaninsa da ubangijinsa kowa ya roƙi abin da yake so ba kai ne za ka karɓi bukatunsu ka kai wa Allah ka karɓo ansa a gurin Allah ka kawo musu ta Allah ya ansa addu'an ku ba ku bar kowa da abin da saboda duwai gujewa gujewa kar musulmi su zama sun fada cikin irin wancan wato kenan kisa Allah madaukakin sarki ce aba su balladina kafaru kaga yanzu da kafirai ake bai kamata musulmi ya zama ya dauki wannan sifar ba an yadda ki zo ibadi min duni auliya suna son da su zama wato kenan sun dauki bayina koma bayana su zama su ne bacibintan lamarin su ni su bar ni ko ai kaga zai dace ba yanzu ko a ce shugaban kasa daga cikin yaransa ka je ka samu wani ka bibita yi sama da shi ka ce ko kuma ka ce ɗaya suke ka shiga midiya kana yau ka ce cewa da daidai suke da shugaban kasa kana zaman za ku daidaita da shi ba zai ba zai yi ba ko to ka gani to saboda haka Allah madaukakin sarki ci kar su yi hakan nan inna atadna jahannama tabbas mu mun tanadi wutan jahannama nuzulan ta zama gurin tarba in an ce nuzul shine abincin da ake tanadawa baki masu muhimmanci yanzu kawai misali a ce gwamnan bauchi zai zo damba irin abincin da za a tanada na liyafa da wanda zai ci da wanda makarabansu za su wani shi na ke kinasa nuzul to su allah maɗaukakin sai ke ci ya tanada musu nuzul ɗinsu amma me nuzul ɗin shine jahannama gudun da za a tarbe su a karrama su shine wutan jahannama kaga wato kenan yanzu wannan ba ba nuzul bane wani bala'i ne yau saboda me me yasa suka bar Allah madaukakin sarki suka rike bayan Allah su ne wato kenan a madadin Allah su da haka Allah madaukakin sarki bai ji dadin wannan al'amari ba don haka nasu nuzul din zai zama wato kenan ba zai zama shi ma za su ji dadin sa ba saboda aka ce aljaza'u min jinsil amali ko kama dinu tudam wa kama tazra'u tahsud wa bi kailil lati takilu tukalu saboda haka abinda suka yi shine wato kenan za a yi musu to mu je mana قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله بارك فيك تقول لهم تبع موسى يا محمد هل ننبئكم جماعة بلا مباكو لاباري با إن جاء الله بارك فيك bil'akari na amalan da wanda suka fi kowa wato kenan hasarar aikinsu sun yi aiki amma wato kenan sun yi hasarar aikinsu ba ma kawai sun yi hasara ba an ce sun yi hasara ya zama khasir shine wanda ya hasara amma akthar shine wanda fi yawan hasarar ma gaba daya ya zo da ismu tabbil saboda haka hasararsa ta fi ta kowa kenan ya fi kowa wato kenan hasara bana ba ku wato kenan labarin irin waɗannan mutane ba akwai wanda Allah madauki zai ke cewa kadima ila ma amilu min amalin ku ja'alna haba a mansuran sun yi aiki a gidan duniya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma kuma sun yi asararsa ya bare kaga asara ko a duniya ba ta da dadi ba ta da dadi in ga muku so yayi wannan in ji Allah madauki idan ba ka san su ba sune allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya sune wayanda aikin su wato kenan ya lalace a rayuwar duniya a cikin nan duniyar sun yi aiki amma aikin tun a duniya ya tambatse sun yi aikin ko amma aikin ya lalace tun daga gidan duniya wato kenan ba za su samu wato kenan ladansa ba ya an ce dalal alazin da dalal sa'ifin dalal ya zo da ma'anoni da yawa wato kenan a cikin alkur'ani wani lokaci yana nufin kafirci wani lokacin dalal yana nufin wato kenan aikin sabo yanzu misali inda Allah madaukakin sarki ke cewa maka ne mu'minu wala mu'minu idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahu makiratun min amri sai ce wa man ya asillaha wa rasuluhu wa qad dalla dalalan mu'mina kaga wannan sabo ne wannan sabo ne wanda suka kafir cewa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya amfane ce wanda suke canja wato kenan imani da kafirci ko a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya magana wa'insu da suke su canja imani wa man yatabaddal kufra bil imani faqad dalla to dalla anan yana nufin wato kenan kafirci tunda sun ajiye imanin su sun karbo wani abu daban to yanzu kaga dalla anan yana nufin wato kenan kafirci ko wani lokaci dalal yana nufin gafla gafla shine wato kenan karafkana abinda kake tsammanin ba haka ashe zama ba haka bane Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya mari bakibdi bakibdi ya mutu daga baya fir'auna sai ya zo sai yana tuhumarsa ba kai nan ka zo ka mana kaza da kaza ba wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin sai ce me fa'altu haizan wa ana min ad-dallin ay min al-gafilina ban san cewa mari zai kashe mutum na ba da ba zan mari shi ba kaga kana ne wani lokacin dalala yana nufin mantuwa mantuwa Allah ba daukakin sarki yace in matsala ta faru za a yi shaida a samu wasu shaidu shahidai ne min rijaliku a samu shaida guda biyu a cikin mazajenku idan babu maza biyu fa farajulun wa mura'ata ne sai a samu mutum ɗaya da mata biyu su zama shaida me yasa haka an ta dalla idan kuma ba ta zakira idan kuma kaga mantuwa take ne in ɗayar ta manta ɗayar za ta tuna don haka dalali yana da ma'anoni da yawa a nan amma a cikin alƙur'ani amma a nan da yace alladhina dhalla sa'ihum shine wanda aikin su ya lalace kwata kwata ya zama babu shi babu dalilin sa ya kare a gidan duniya tare da wata gidan karewar su sannan hum yasbuna annahum yusununa suna suna tsammani wato gina suna aikin alkhairi yanzu misali kafirai nawa ne suka gina asibiti in the name of philanthropy akwai philanthropies ko da so suna aiki ne don taimakon al'umma sun gina asibiti akwai waɗanda suke sayowa magunguna su kawo asibiti don taimako ko philanthropist akwai waɗanda suke gina wato kenan gidaje don taimako su ma philanthropist ne akwai kuma mutane da suke ba da kuɗi akwai da suke sponsorin waɗansu su su karatu akwai waɗanda suke aikowa abinci mota-mota ake zuwa ake rarraba mutane duka waɗannan suna yin sa ne don taimakon wato ginin al'umma amma babu Allah a cikin zuciyarsu wannan ba taimako suke yi ba waɗanda suke tsaba da rayuwarsu don karantarwa akwai wanda suke ba da rayuwarsu don abubuwa da yawa suna wato kenan ayyuka don al'umma ta ci gaba ta kowane irin wato kenan wato kenan fage amma fa babu Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarsu don haka Allah madaukakin ke ce ban ka ana yiri da harsa duniya ko ko nazillahu fi harsihi duk wanda abin da yake shukawa a duniyan nan kwafutukan sai samu abin duniya ne sai mu kara masa ko wa man kana me yuridul akhirati ko wanda kuma har dinsa shi kuma na lahira ne Allah madaukakin sarki ce me a wancan yace nudihi minha wanda yake neman duniya yake fafutukansa don duniya nudihi minha zamu bashi wanda kuma yake nufin lahira ko shi kuma me Allah madaukakin sarki shi ma yace zamu bashi a takaicen takaicewa wanda yake yin aikinsa na alkhairi in dan duniya ne Allah zai bashi sakamakonsa a gidan duniya za ka ga an yabe su ko a samu wani wata makikiyar makaranta a rubuta sunansa sunansa zai dawoma ko ko wani titi a ce titin wani kaga sunansa ya abin nan ko kuma a yi wani abu ko a rubuta sunansa a cikin wani littafi ko wani tarihi da sauransu aikinsa zai wanzu amma a ina a gidan duniya allah maɗaukakin sarki tun da ya yi aiki kuma aiki mai kyau allah maɗaukakin sarki ba zai zalunce shi ba zai wato kenan bashi ladansa amma a nan gidan duniya yanzu wanda zai samu sakamakon aikinsa shine kadai wanda ya yi dan Allah shi yasa aiki dan kabila bai yi ba aiki dan yan garanci bai yi ba aiki dan kasa bai yi ba aiki dan wato kenan jinsi mu bakar fata bai yi ba ko mu larabawa bai yi ba aiki kawai dan Allah da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne zai samu lada wani ya aiki dan yayi jihadi dan shaja'a wani yayi jihadi dan riya wani yayi jihadi duk wane ne yake man man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah ko duk wanda je yaki dan al kalimar Allah ta daukaka a ban kasa shine kawai fi sabilillah amma duk sauran wato kenan ba fi sabilillah ba amma duk da haka idan mutum ya aiki kuma aiki mai kyau kuma a duniyan nan to zai samu sakamakon sa wato kenan ko da a gidan duniya ne daga cikin abin da zai da bayyana mana wannan akwai hadisin Jabir bin Abdullahi Allah madaukakin sarki ya da shi yace na ji hadisi wani mai bada hadisi yana bada hadisi inji Jabir dan Abdullahi sai na yi fatan kada Allah ya sa ni na mutu ko shi ya mutu ba mu haɗu ba don na sau ne kwamfani sadaka da ta tambaya sai aka ce ai ya tafi kasar shan sadaka ce sai na je na sayo taguwa raƙuma kenan sai na hau sai na tafi da na tafi sai da na yi wata wata ko uku ne ce a hanya tukunna sannan na isa garin da yake a sham din na je ni outrightly sai da tafi gidansa na samu ba wani yaron gidansa sai na ce masa ina wane ne na tambayi mutane kai sun suka ce ma ai mai bada wannan hadisin abdullahi bin unais ne ina ne gidansa aka kai ni gidansa yaron sa nace masa kaje kace masa jabir bin abdullahi yana sallama ya je faɗa masa jabir yana sallama sai abdullahi bin unais ya fito da gaggawa yana taka riga sama bai gama saka ta ba ya zo suka rindumi juna ya ce wani hadisi ne da aka ce ka ba da labarinsa ka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ranar tashin alkiyama Allah zai ce ya ku mala'ikuna babu wanda zai shiga wuta a cikin ‘yan wuta alhali yana da wani haƙƙi a gurin wani daga cikin masu shiga aljanna kuma ban biya shi haƙƙinsa ba don haka a ji a tsaya duk wani mai shiga aljanna in dai akwai haƙƙin wani mai shiga wuta a kansa to sai an yi kisasi sai an yi kisasi don haka sai an karɓo haƙƙin a gurin ɗan aljannar wallah sai an baiwa kafin ta haka malamin suke cewa karka zalunci kowa ko da kafiri ne karka zalunci kowa sannan sai yake cewa babu wani kuma mai shiga wuta a cikin yan wuta alhali akwai wani haƙƙin ɗan aljanna a gurinsa sai nasa an karɓo an yi kisasi a karɓo haƙƙin wannan abe mai wannan saboda Allah madaukakin sarki cikakken ubangiji ne wanda yake mai adalci babu zalunci to haka tun lokacin da ka san akwai shi yasa a cikin hadisi annabi sa yake cewa man kana lahu mazlumatun duk wanda ya san yana da wani kaya na zalunci a gurin sa to ya kokari ya nemi haluccin sa a wannan duniya in kayan biya ne ya je ya biya in na mayarwa ne yana nan da kansa ya dauka ya mayar in ma menene samu dai a yi settlement wato kenan a gidan duniyan nan domin in ya bari aka je can to wallahi sallarsa za a diba a bayar ko azuminsa ko bin iyayensa ko karatunsa na alkur'ani a dauka a bayar ko kuma a ɗaibo zanar da ya zuba maka a ɗaibo shangiya da ya zuba maka ko zalincin da ya ɗauko a zuba maka amma ba zai yiwu ka shiga aljanna akwai hakkin wani ko ma waye shi a kanka ba wallahi sai allah maɗaukakin sarki ya kwaci hakkin nan ya bai mai hakkin ko da mai hakkin ba musulmi ba ne to don haka kaga kenan daga cikin adalcin Allah shine su kafirin da za su shiga wuta ba su da haƙƙi ko guda ɗaya akan wani sau da ka iyaka abin da ya kai su wuta shine aikinsu amma waje da kairan bala ya hamata Allah kuma waje da gada zalika wala ilul manna illa nafsahu da haka Allah baraka ki zaki cewa sun bata rayuwarsu a gidan duniya aikinsu na alkhairi ba su yi shi don Allah ba don haka an ba su ladan su wato kenan a gidan duniya yanzu anan lahira fa dawa sai ake da lahira don haka ba su da wato kenan sakamako alladina dalla sa'i fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusununa sun'a suna tsammanin wato kenan suna kyautata aiki kaga wannan aya salli tana magana akan kafirai ne kar hukuncin ta jaba za sa kan musulmi kar musulmi ya zama ya zama victim na sakamsa don haka a cikin ayyukansu da suke yi na alkhairi sai zama wato kenan sakamakon su a duniya to mu a cikin ayyukanmu na alkhairi mu yi shi dan Allah maɗaukakin sarki in ba haka ba zai iya koma ɗaya gefen duk aikin da muka yi shi ba dan Allah ba ko mu ɗin ma za a ba mu ladansa ranar lahira haka kuma aikin da muka yi shi ba haka aka ce mu yi ba haka aikin da muka yi shi ba haka aka ce mu yi ba ba lallai ne a karɓa ba kaga aikin sai zama ya lalace a gidan duniya ba samu abin ba duk aikin da zaka ka tabbatar irin wanda Allah yake so a yi ne irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne wanda kake tsammanin zaka samu ladansa wato kenan gobe kiyama to mu ji Allah ba أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
Allah ba da kuki zarki ce walakan lazi na kafaru wayan su ne wanda suka kafirta sun kafirta saboda mai basu imani da Allah ba ba su yi aikinsu kuma dan Allah ba da kuki sarki ba suna lazi na kafaru bi ayatina sun kafirce mu ayoyinmu ayoyin Allah ko dai ayoyin Allah alkauniya rana wata iskar da muke shaka ruwan da muke sha abin nan gidajen da muke abin nan su kasa da sauran abubuwan da duk muke manipulating a duniya wanda ya kamata su baka nazari cewa akwai Allah maɗaukakin sarki wanda ya yi su ya tsara su ya kamata ka bi shi ba su yi la'akari da wannan ba ko kuma ayoyi na alkur'ani da ake karanta mana wato kenan mu ji mu wa'azantu ba su ɗauki wannan su kai aiki da shi ba ko kuma mu'ujizozi da Allah maɗaukakin sarki yake bai wa annabawa wanda a kan gabansu shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da wannan mu'ujizozin ya fahimci cewa akwai ubangiji mai tabbatar da wannan mu'ujozi a wayannan annabawa ba duk wayannan ayoyin ba su ba su nazari cewa akwai Allah madaukakin sarki da ya cancanta su bauta masa kuma shine kwaya ɗaya ba to wannan kafaru bi ayatina sun kafice ma ayoyin mu dukan wato kenan nau'o'in ayoyin shine ayatu rabbihim ayoyin ubangijin su ko wa liqa'ihi kuma sun kafirce masaduwa da ubangiji Allah madaukakin sarki suna ga kaman ba za a sadu da Allah ba daga cikinsu akwai wanda aslan ma ba su yarda da Allah din ba don haka kaga kenan ba magana saduwa da Allah madaukakin sarki a cikin wato kenan dictionary su akwai wanda suke gani ai da ruhi za a hadu wato kenan ba da gangan jiki ba don haka kaga su ma imanin su da Allah madaukakin sarki wato kenan za su hadu da Allah madaukakin sarki ba imani ne mai wani karfi abin ba akwai wanda suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahr saboda haka kawai rayuwar duniya ne su ci su sha su mutu kuma da a sake haifo su su sake rayuwa su ce su sha su mutu a sake haifo su kawai zamani ne kawai ke tafiye da su kawai babu wannan to kaga wanda ba su imani da saduwa da ubangiji Allah madaukakin sarki ba duk wayannan abubuwan da muke kirgawa halaye ne na kafirai dabi'a ce ta kafirai bai kamata mumini ya shiga ciki ba in mumini ya shiga ciki ya shiga ciki ya shi shige ya shiga cikin abin da ba nasa ba ta ina mumini zai shiga ya yarda akwai Allah ya yarda akwai tsayuwa gaban Allah amma kuma bai yi aikin da zai kare kansa a wannan gurin ba sai yi aikin da zai ba wa hujja wa kansa a kansa hujja ta kama shi ta zarge shi a wuyansa ranar tashi a kiyama ya ce ya yarda da Allah ya ce ya yarda da Annabi sallallahu ya yarda da Alkur'ani ma kuma yana aikata abu kaza wanda kuma wannan wanda da yarda da Allah ranar lahira ba zai yi su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khayra al yathamut wanda ya imani da Allah da saduwa da Allah da saduwa da ranar lahira in zai magana faɗi alkhairi in ba ka bai shiru sai gashi yana ƙarya sai gashi yana sharri sai gashi yana za akwai alaman wato kenan imaninsa da Allah da ranar lahira ta tabbata in da akwai matsala man kana yumin billahi wal yawmil akhir falikurin daifahu ko falikurin jarahu to sai aka samu makwabcinka kana cin amanarsa makwabcinka kana cutar da shi makwabcinsa ƴaƴansa kana masu abin da bai dace ba ka yarda da Allah madaukakin da da rayuwar lahira ko kuma ba ko yazo kana wallakanta shi da sauransu to kaga Allah madaukakin sarki sai ya sifata rashin yadda da haduwa da ubangiji Allah madaukakin sarki yana daga cikin wani laifin wa'ancan mutana kuma su arna ne kuma kai musulmi kana kokarin ka dauki wannan kasa a cikin abin da kaga bai dace ba a sakamakon haka a sakamakon haka Allah madaukakin zarge ce fa habitat a'malu ayyukan su sai suka zama su rushe wata kenan a nan gidan duniya sai zama wata kenan ma'ana ba za su samu ladan aikin nasu ba ranar lahira kaga kai bai kamata kai aikin da ranar lahira za ka je ka tashi wata kenan babu babu babu ladan aikin ka ba wahum yasununa annahum yusununa wahum yasabuna annahum yusununa sunna suna tsammanin aiki mai kyau suke yi ok ba ok falanu kima lahum yawmal qiyamati wazanan ko ba za mu tsayar musu da wato kenan ma'aunin ranar tashin alkiyama ba za mu tsayar ba za a tsayar musu da ma'aunin ranar tashin alkiyama ba wanda yana daga cikin guraren da wato kenan musashirikun suke kama musulmi a kan su ci ayyukan alqur'ani na kuma akwai karo a cikin sa da na gudu malana illa sukuta laha wa anna uzabi maulana minan nari me yasa na a ce falanu kimbala wani yamar kiyamata wazinan can an ce wani da'ul mawazin alqist ila yawmil qiyama haka ne Allah ce zai sa ma'auni na adalci da ran tasha gida nan kuma ce ba za a tsayar musu da ma'auni na abin nan ba kaga kenan ya za ku hada wannan malamai eh shine an saka an ci karo ke da a gurin su wazan ce kalmar kima tana da ma'ana kiyama yana da ma'ana da yawa in an ce nuqimu lahum ai wato kenan ma'auninsu ba za mu ba shi kima ba in baka ba da kima abu ba me ake nufi kenan takwim shi da ka ba da kima abu ko to ba za mu ba shi kima ba ma'aunin nasu ga ma'aunin an tsaye da shi na adalci amma mu a gurin mu baya bakin komai shi da wannan ayar take nufi ko yawa domin za a zo a sa aikin sabon su kuma babu aikin lada ina kima a gurin wannan ya kamata a ce akwai aikin alkhairi mai kyau wanda zai zama ya tafi tare da shi to saboda haka sai ya zama su ba su da wannan ma'ana ba a dauki aikin su yana da wani muhimmanci ba kwata kwata ranar tashi alkiyama don haka Allah barkake yake fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu tsayar musu da wato kenan wani ma'auni wato kenan na ranar tashi alkiyama ba zalika zalika jazaa'u ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزؤا Allah madaukakin sarki ce zalika jazaohum wannan shine sakamakon su wannan shine sakamakon su menene sakamakon su jahannam shine wutan jahannama kaga ba ai jahannama dan musulmi musulmi Allah ya kiyashe mu shiganta me yasa za a sasa a cikin wutan jahannama bima kafaru saboda butulcewa wa ayoyin alkur'ani suka yi butulcewa annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka riki wani abu a daban a rayuwarsu ba irin wancan ba wadda ka zo ayati wa rusuli huza sannan suka rike ayoyi na abin izgilanci wannan ayoyi da muka kirga ayatul kauniya ayatul mu'jiza da kuma ayatul qur'aniya duk sun dauke su wato kenan abin izgilanci wa rusuli sun dauki manzanni na ma su zama wato kenan abin izgilanci don haka ba su dauki annabi sallallahu alaihi wasallam da kima ba ba su dauki wato kenan sauran annabawa da abin da sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina zalla alaihi alquran innaka lamajanu ko kaga wannan izgilanci ne izgilanci ne sun yadda an saukar masa da alkur'ani amma kuma sun ce shi ba mai hankali bane kaga ta kenan izgilanci ne da sauransu da inda suke cewa la tasmu li hadha alquran wal gafi la allakum taglabuna duka wayannan wato kenan izgilanci ne ma ayoyin alkur'ani suke yi to wannan shine tantamountain aka wato kenan ba su hukuncin za su shiga cikin wata jahannama za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya yafe mana ko ba mu ikon gyarawa wassalamu alaikum